بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله وما توفيقي إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ما قال مسلم رضي الله ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقول ما الله تبارك وتعالى بيساكي كامو وانا وزيمي البركة inda muke yau ashirin da bakwai da watan ramadan na shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da shidda da hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya zo daidai da watan uku na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar na miladiya zuwa isa annabi alaihi salam inda muna ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan sura da muka fara ta suratul an'am shekaran jiya to a shiya an kwana cikin aya ta arba'in da tara insha Allah za mu tashi aya ta arba'in da biyar kullu aqulu lakum ko بسم الله أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي كذائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يهي إليه ولا يستوي العمي والبصير أفلا تتفكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى إتي قل لا أقول لكم عندي خزائن الله كجاء مصر يا رسول الله لا أقول لكم نبانا تيمه عندي خزائن الله إنا لتسكوكم الله wannan wanda daga cikin ta arzikoki suke fitowa ni ban ce muku ba ina da taskokin Allah wala a'lamu al-ghaiba kuma ban ce muku ba lalle ne ni na san abin da yake na fake ma'ana ma ba ba anni abin da yake ya fake gane da ni walam yuha ilayya kuma ba ai wahayin shi zuwa gare ni ba to ni annabi Allah ya ce mishi ya gaya ka gaya musu ni ban ce muku ba ina da taskokin Allah ko ban ce muku ba ni na sani gaibi ma'ana abin da yake fake wanda ba an wahayin shi ba wala aqulu lakum inni malak sannan kuma ka gaya musu ni ban ce muku ba lalle ni mala'ika ne wani mala'ika ne daga cikin mala'iku in attabi'u bar dai ni ina bin illa ma yuha ilayya ma'ana babu abin da nake bi illa ma yuha ilayya sai dai abin da ake aikowa zuwa gare ni kul hal yastawi al'ama to ka gaya musu ya rasulullah wai shin yanzu makahu ya zo daidai ma'ana kafiri wal basiru da wanda yake gani ma'ana mumini amsa shine la ba za su zo mu daidai ba afala tatafakkarun yanzu shin ba za ku yi tunani ba cikin haka nan ba ku nuna sai ku bada gaskiya to wannan ayi kamar da zamu gani insha Allah cikin kissa ita ce take rudar da wasu har suna kafa hujja akan wani su'ul adab da suke ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ko duka wannan abinda Allah ya ce ma annabi ka ce musu ni ban ce ba misali aka san annabi ka ce musu ni ban ce ba ina da taskokin Allah a wajena ko ban ce muku ma na sani gaibi ko ban ce muku ba ni mala'ika ne in muka zo wannan na ukun cewa ni ban ce muku ni mala'ika ne ba ai ba mala'ikan dukkan su mala'iku ma ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma annabi yace Allah ya ce mishi ka ce musu ni ban ce muku na san gaibu ba ai Allah bai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce musu ba ni ban san a ni ban ce muku ma na san gaibu da cewa ni ban ce muku ma na san gaibu da ban san gaibu ai ba ɗaya bane yawwa ko da na san ma ni dai ban ce muku ba ban sani ba kamar da za mu gani cikin kisa insha Allah da haka manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya sanar da shi dukkan ilimi na farko har zuwa na ƙarshe rannan mun shi abinda muka karanta na kisa wanda sahabbai kowanne abu zai bayyana wannan abin ya tuna musu dama ce ashe manzo Allah sallallahu ya ba su labarin wani abin tun gaba na abu ko shi kowanne abu ka ce kawai su tuna shi kamar yadda mutum ne wanda da ka san shi kuma ya faki in ya zo da kayan shi Allah sarki wani to kaga ashe to dama abin da yake fanya ai shine wannan gaibin da ake ne to dan haka za mu gani insha Allah cikin kisa ta 207 karin bayani akan wannan da san set eh wai yawa hadi zikra fi hadhihi al-aya eh an ambaci cikin wannan ayi cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi لا يدع la yadda'i يدعي anna indahu khaza'in Allah annabi bayya da'awa cewa a wurin shi taskokin Allah suke shi da yi da'awan haka nan ba ولا يدعي علم الغيب haka nan kuma bayya da'awan ilimin gaibi abin da yake fake bai ce ba shi yana da ilimin gaibi ولا يدعي annahu malakun sannan kuma annabi bayya da'awan cewa shi mala'ika ne دعوى صحيحة ai ita da'awa mummunan abu ce وإن كان sahihatan ko da ta zamanto gaskiya mutum ya rika cewa ni kaza ne ni kaza ne ko da haka nan kin ne to abu ne mummuna shine abu ba shi yake cewa ba ni kaza ne ni kaza ne لا أقول لو لا أقول لك lakum da Allah ya ce ma annabi ni ka gaya musu ni ba zan ce muku ba هذا لا يدل على أنه laisa inda wannan bayyano ne cewa wai ilimin bayya wurin shi in yace la aqulu lakum indi khaza'in la ko la aqulu indi wala a'lamul ghaiba cewa ban ce muku bane eh, ban san gaibu ba wannan ba yana nufin cewa ba babu gaibu bane a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam لا أقول لكم إني خزائن الله eh wai da banna ce muku a wuri na akwai taskokin Allah وإن كان عندي خزائن الله ko da a wurin na akwai taskokin Allah to ni bana dinga ce muku ba haka ولا أعلم الغيب kuma cewa da annabi ce musu ni ban ce muku ba na san gaibu لا أقول لكم إني أعلم to الغيب kamar dai ma'anar shi ne ni ban ce muku ba lalle ni na san gaibu wa in kuntu a'lamul ghaiba ko da na san ilimin gaibu ولا أقول لكم إني ملك kuma ni ba zan ce muku ba ni wani mala'ika ne wa in kuntu ajalla qadran min al mala'ikati ko da ni ne ma na fi girman matsayi ni ne na fi girman daraja daga mala'ikun to kamar haka ne ma'ana amma annabi bai bayyana haka nan saboda tawazu'un shi نعم. وإن اتبع إلا ما يوحى إلي bari dai ni abin da nake bi kawai ba abin da nake bi sai abin da ake aikowa zuwa gare ni الرسول صلى الله عليه وسلم shi ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi لا يتبع إلا ما يوحى إليه baya bin sai abin da ake aikowa zuwa gare shi وهذا يوافق قوله wannan kuma yana zuwa daidai da faɗan Allah da yace وما ينطق عن الهوى manzon Allah bayya furuci da son zuciya bayya magana ta son zuciya إن هو إلا وحي يوحى bari dai shi wahayi ne da ake mishi aike daga Allah هذا تمسك بعض العلماء to bi haza da wannan ne ta musaka ba'dul ulama ishashan malamai suka yi ruku الذين قالوا wa'inda suka ce إن الرسول ليس له اجتهاد ijtihadi cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam baya da ijtihadi irin na manyan malamai da suke ijtihadi kamar mutum yayi kokarin ya gano wani abu yayi tunani cikin ayoyi ko na abu ya fiddo wani abu aka ce shi manzon Allah bai da wannan ijtihadi إن اتبع إلا ما يوحى إليه saboda shi kawai Allah ya ce shi ya gaya mana ya gaya ma mutane cewa ni ba komai nake bi sai abin da ake aikowa zuwa gare ni sannan kuma Allah ya ce mishi wa ma yanzu ku anil hawa shi manzon Allah bai furuci da son zuciya in huwa illa wahayun yuha bar dai shi wahayi ne da ake mishi aiki ma'ana wai ba sai yayi wahala ya ijtihadi ba duk abin da ya faɗi kawai tamkar wahayi ne su masu ijtihadi ai nutso ne zasu yi cikin alqur'ani da da da hadisai har su yi istinbat wani hukuncin da babu shi a fili shine ijtihadi kuma ba kowa yake da wannan matsayi ba sai manyan malamai kamar ahlul mazahib da sahabbai da sauransu to shi manzon Allah aka ce eh aka yi sabani wasu malamai suka ce yana ijtihadi wasu kuma suka ce bai tunda kawai shi Allah ya ce magana shi ma wahayi ne. in huwa illa wahyi yuha na'am والصحيح أنه أنه له أن an yi له shahida sai yace amma ingantaccen zance shine cewa manzon Allah ya samu daman yin ijtihadi kamar yadda manyan malaman suke وإذا اجتهد amma in yi ijtihadi bambancin nashi da na wancan malaman in manzon Allah ya ijtihadi akan ya ya- ya fito wani hukunci يكون min jumlatil wahyi to ijtihadin shi ma kuma ya zamanto daga cikin jumlar wahyi tunda Allah ya kore shi ya ce ma yantaqa anil hawa in huwa illa wahyun yuha بالدليل آية yawwa dalilin wannan ayar wadda na faɗi إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق eh wai dalilin wannan ayar da Allah ya ce inna anzalna ilayka alkitaba lalle ne mu mun sabkar da littafi zuwa gare ka bil haqqi da gaskiya لتحكم بين الناس بما أراك barakallahu dan kai hukunci tsakanin mutane da abinda Allah ya gwada maka kenan ko annabi ya ijtihadi ma hallo shi ma Allah ne ya gwada har yanzu dai ana nan kamar wahayi إذا است- اجتهد annabi in yayi ijtihadi ورأى ra'ayan رأيا eh sai ga wani ra'ayi yakuna mimma amara la Allahu bihi to wannan ma he zamanto yana daga cikin abin da Allah ya hore shi da shi a cikin alkur'ani huwa ijtihadin to ashe ijtihadin annabi wahayin shi ma wahayi wa saddaqa min man qala innahu yajtahi dan haka wanda yake annabi yana ijtihadi shi ma yayi gaskiya illa dai ijtihadin shi ba irin na malamai bane yawwa tunda su har ma annabi ya nuna sun iya dace ko kuma su kuskure in suka dace suna da lada biyu in suka kuskure suna da lada guda to shi ko manzon Allah nashin da ijtihadi da zai ya dace sannan kuma tamkar wahayi ne kawai man qala innahu la tahiru haka nan kuma malamin da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yayi ijtihadi yattabi illa ma yuha ilaihi bari dai kawai yana bin abin da aka yi aike ne zuwa gare shi wa minhum man aqsala al-qiyas nam to haka ne, wai wai da- da wannan da wancan duka su yi gaskiya kowa a daidai gano shi to sannan kuma shi yace daga cikin su kuma akwai wanda ya man abdalal qiyasa ya batar da qiyasi ma ke kawai babu qiyasi al-hukm al-shar'i dan haka kawai hukunci na shari'a al-qur'an shine alqur'ani da kuma sunna faqat kawai shi a wurin su su sun ce babu wani qiyasi da zai kawai a tsaya qur'ani ne da sunna kadai wal qiyas atat bihi ayatul ukhra to shine shi yace kuma qiyasin shi ma ai wata aya ta daban ta zo da shi ta yi magana akan sai a iya qiyasi fa in tanaza'tum fi shay'in tunda Allah ya ce idan kuka yi shayayya cikin wani abu farduhu ila allahi wa rasuli to ku mai da hukuncin shi zuwa ga Allah ya warware muku shayayye ko kuma ku mai da hukuncin shi zuwa manzon Allah ya warware muku wala rudduhu ila rasuli kuma da Allah yake cewa da sun mai da wannan abin zuwa manzon Allah ila ulil amri minhum kuma suka mai da shi zuwa ma'abutan al'amari na daga cikin su manyan su alladhina yastanbitunahum minhum to da waɗannan wanda suke bibiyan shi da sun sane shi da waɗanda suke bibiyan shi daga cikin su to da sun sane shi wannan ainihin karanta aya aka ce in suka ji wani labari wanda yake ya shafi mummune wanda yake bai da daɗi in aka tafi yaƙi kamar an samu karya ko wani abu tun gabanin annabi ya faɗi labarin ko manyan sahabbai wanda su ne kamata su ba da labarin ya ce ta ɗaiɗaita sun san wannan he kare wuyan mummune duk su ji sun sare to shine Allah ya ce ai da sun mai da shine shi ya kawo wannan ayat to anan ma hallo akwai zancen kiyasi walau dubu ila ila rasuli da sun mai da wancan ma'ana sababin sabka aya amma ba akan sababin ba ka take take kadai take aiki ana aiki da umumin lafz duka Allah ya ce walau ruddu da sun mai da wannan ila rasuli zuwa manzo wa ila ulil amr da zuwa mu ma'abuta al'amari ma'ana manyan sahabbai wanda su ne suka dace su yi wannan minhu na daga cikin su to la alimahu alladhina yastanbitunahu minhu da waɗannan wanda suke bibiyar labarin nan suna su san shi minhum daga cikin su la alimahu da sun san shi daga bakin manzon Allah ko kuma daga bakin ulul amr to kaga kenan ai ba a tsaya ba akan eh alqur'ani da kuma hadisi inda ulul amr ai su ba Allah bane ko ba manzon Allah ba yawa sannan kuma ga wasan nawa man yashaqqa rasula min ba'di ma tabayyana lahu da wa yattabi ghayra sabilil mu'minina ashe sabilil mu'minina hujja ne ghayra shi ne ba hujja ba da haka duk wanda yace babu qiyasi ko kuma babu bin eh, ra'ayi na malamai wannan kuskure ne babba a ce kawai qur'ani da hadisi ko da jiya ma yadda daga wani malami an sa shi a cikin sulula kuma babban malami na cikin ne masu bid'antar da mutane ne yana ta ai kawai mazhabobi ma a hakikanin zance mazhabobi zancen gaskiya babu wani zancen mazhabobi babu inda aka ce dole a bi mazhabobi ko babban malami ne a cikin su wallahi da ya rasu ma sai dai mu ce eh, Allah ya sai gafarta mishi babu wani bincike da zan aikace amma sun karu tare da fitina a cikin musulunci yace babu inda aka ce dole a bi mazhabobi har yake kafa hujja da cewa wai ai su mazhabobin lokacin manzon Allah babu su kata kuta dan haka ingantaccen zance kawai shine a bi alqur'ani kuma a bi hadisan ma'aiki to wannan shine ke kama wa mutane mutane ke hallaka su kuma inda sun gane wallahi ƙarya yake kuma ya zalunci kanshi ya zalunci jama'a shi da kanshi mazhaba yayi sannan yake ma mutane wa'azi ko ya kiya su billahi alazim tunda ya ji wani malami eh mana shi yana zama a cikin gidan shi kawai ya iya qur'ani ya iya fassara da hadisi to mutane kawai shubha ake samu sai a yi ta a yi ta shi yasa kake ganin yanzu sha'anin ilimin ko da wani abu duk mutane sun raina shi kowa daga ya tashi ya ai shi kawai ya karanta aya wai ya tafsiri daga ya tashi kawai kwaso hadisai ya karanta ai manzon Allah ya ce kaza manzon Allah ya yi kaza to kai baka kai matsayin da zaka san ayoyi ba ayoyin da laraba ma quraishawa fasihan mutane Allah ya ce manzon Allah sai ya koya musu ina kai ina kan shi sannan kuma hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda sahabban wanda su ne suka kai wajen ilimin da sanin larabci su ma an samu sabani tsakaninsu akan ganewa abin da annabi ya faɗi wanda suke tare da annabi to ina ga mu don haka dole ne bin mazhabobi ko kuma bin malamai ta kowane nau'in min al'adwa wallahi wajibi dole ne sai da malami zaka san alqur'ani da hadisi amma wanda yace maka ka bar su ai ba wajibi bane abin mazhabobi to wannan ya sa ka hanya halaka tunda shi ma mazhaba ne in ya ki bin mazhabar Imam Maliki ko ta shafi ko Abu Hanifa ko Ahmad bin Hanbali ya yi mazhabin malamin shi ko tunda wani malami ne koya mishi karatu alqur'ani wani malami ne koya mishi hadisi har zaka ne na cewa kamar yadda malama ne bane ibn kasir yace kai shi wannan ba mazhaba bane da haka mutane su komo cikin taitayen su ka a hallaka su tun yanzu abinda Allah ya daranta shi wallahi a daranta shi in mutum yana so ya game da Allah lamin lafiya Allah ya samu dace
kalakon da suka ci suna subhanallah an samu da su masadarin ma na biyu sun ashe shi na hadisi sun inna zai kafa ɗani ne ga eh eh na ji ana ta subhanallah subhanallah Allah dai kiyaye eh duka akwai su har nan garin akwai su suna zuwa suna tafsirin alqur'ani da wani abu suna makinti suna yaudarar mutane wai alqur'ani shi kadai sallah babu zantan hadisi ina inda aka ce abin abin magana manzon Allah shi ma yana daga cikin tambayar da aka mishi wannan mai wanda yake sukan abin mazhabodin ya kare hadisi yana ta kare hadisi amma ya soki mazhabodin sai ke ta faɗin cewa ai alqur'ani babu inda ya bayyana yadda za a yi sallah ko yadda za a yi zakka ko yadda za a yi haji ta hanya hadisai ne a kai kuma yana da gaskiya haka nan to amma da yayi adalci yadda ya kare hadisai kuma sai ya kare waɗanda suka koya mana hadisan su ne manyan malamai masu mazhabobin da sauran malamai Allah da ya kiyaye to
ولا تطرد ال- Mun yi da kisa ko? Ja. alhamdulillah na'am ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما- وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين to Allah tabaraka wa ta'ala yace wala taqrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi kuma ya rasulullah karka kori waɗannan waɗanda suke kiran ubangijin su ko kuma su bauta ubangijin su bil ghadati safiya wal ashi da marece yuriduna wajha wajha kuma suna nufin zatin shi ma'ana ba dan komai ba wannan bautar da ibadati bautar nan da suke yi yuriduna wajha kuma zatin shi ma'ana dan Allah ne kawai suke yi la li ashiya'a min aghrad dunya ba dan wasu abubuwa ba wanda suke na abubuwan bukata na duniya wa humul fuqara humul fuqara usune talakawan nan wanda ake muta fuqara annabi talakawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana al mushrikuuna mushrikai sun zamanto ba'anu fihim sun yi suka a cikin su wa talabu an yatudahum suka nemi cewa wai annabi ya kore waɗannan talakawan nashi saboda suna wari suna abin da kamar da zamu fi isa saboda su su zamna tare da manzon Allah wa arada annabi sallallahu alaihi wasallam annabi da har yayi nufin yayi haka nan kin ba dan komai ba kuma an fi islami dan kwadayin musulunta su tunda sun ce su ba sun zamna ba sai wa'annan sun tashi to annabi dan kwadayin musuluncin su da ya so ya ce ma wa'annan kin su tashi su wannan manyan kafirin su zamna la'alla ko sun musulunta to sai Allah ya hana shi yace wala sabr lil ladina yaduna rabbahum karka kore wa'annan wa'anda suke ambatan ubangijinsu ko suke bautan ubangijinsu lil ghadati wal ashi safiya da marice yuriduna wajha suna nufin zatin shi ne kaga kenan wa'annan fukara sahaban nan Allah ma da kanshi ya musu shaida akan cewa suna yi ne dan Allah mukhlisai sai Allah ya ce ma alaika babu abu yanda yake akan ka min hisabihim min shay'in na daga hisabin su daga kofi ma'ana babu abin da zai same ka na sha'anin hisabin su ba zai hau kanka ba ko guda ko da ya zama to gaskiya abin da su wa'annan kafiran suke faɗi dan zargin su suke suna ta ba da gaskiya imanin su ba na gaskiya bane kawai talaka ne sun zo sun zamna ne kusa da kai suna so su ribantu da kai haka suke gaya manzo Allah to shine Allah ya ce wai ko da haka nan ne hisabin su babu wani abin da kai zai shafe ka ya hau kanka balle ma karya ne sai dan da a farkon aya ga shaida da Allah ya musu to Allah ya ce ma alayka min hisabihim min shay'in babu wani abin da yake akan ka babu wani abu wanda yake daga hisabin su wanda zai zamanto akan ka wanda zai shafe ka haka nan kuma ma min hisabika alaihim min shay'in haka nan su ma babu komai akan su na daga hisabin ka min shay'in na daga wani abu fa tatulahum balle ka kore su fatakuna min al- min az-zalimin in kai haka nan to sai ka zamanto daga cikin waɗanda ba su san haka nan ba ba su san cewa bai kamata su yi haka nan kin ba duk da cewa eh kamar yadda na sha faɗi waɗansu kalmomi wanda suke masu nauyi da irin wannan da wasu wanda suke kama da su da yawa daga cikin malamai ma cewa suke in suka zo daidai su yace ayyuhal muhadab ya kai wannan wanda ake ma zance dan kar su dangana wannan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda a hakikanin abun Allah ba haka ne yake nufi da manzon Allah ba amma wasu masu raunin imani ko kuma masu kiyaya da manzon Allah sai ta aika nan abin da Allah ma yake ta to da yawa Allah ta yake kar kai kaza dan kar ka zamanto yau manzon Allah yayi ai inda yayi ne ko to kuma shi ake ma magana ai kamar da mu ne ake mu duka sauran wanda Allah ke tana yawa a cikin a samu wanda zai yi to an ja ka kunnan shi an je mishi in har yayi zai zama cikin azzarumi ko in har yayi zai zama cikin kaza amma ba manzon Allah ake nufi ba kuma a kaddara ma da manzon Allah ke tunda bai yayi ba kenan bayyana cikin nan tunda sai ake karkai dan karka zama to cikin masu sifa kaza na'am to nan ma akwai kissa da zamu kai mun kai kakan ayyuka yawa to masha Allah dai san
سبب نزول هذه الآية dalilin saukan wannan ayata wala taqulul ladina
أن كفار المشركين cewa manyan mushrikai أتوا المجلس النبي صلى الله عليه وسلم sun zo mazaunin ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi فوجدوا صلى الله عليه وسلم فوجدوا صلى الله عليه sai suka وسلم same shi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana zaune ما هو عمار tare da shi akwai Ammar وبلال da Bilal وصهيب da kuma Suhaib wannan duka suna da cikin talakan sahabbai suna cewa fuqara sahaba ko kuma fuqara rasul sallallahu alaihi wasallam talaka annabi وسلمان الفارسي haka da Salman al-Farisi duka suna cikin su فقراء المسلمين أهل الشفة yawwa su ne eh, talakawan musulmai wanda ake musu ahalus suffa
فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم wannan manyan kafiran da suka zo sai suka yi magana ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi أما تستحي أن تجالس هؤلاء suke ce mashi amma da su tahi can gabakin su wai yanzu ba ka shin kunya an tujari su haula ka zamana da irin wa'annan mutanen ma'ana wai talaka nan saboda suna da kaya masu dauda har yana tashin wata iska mara daɗi اتبعهم إن أحببت أن نؤمن بك ka kore su in dai har kana so mu ba da gaskiya da kai ونجالسك kuma in kana so mu zamana da kai قال الرسول صلى الله عليه وسلم ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai ya ce musu ما أنا بتاغد المؤمنين gaskiya ni ba mai korewan muminai bane ba na kore su ba قالوا sai suka ce إذا in ku haka ne in baka kore su ba اتخذ لنا مجلسين to ittafiskar kan mana majalisai ne مجلسين eh guda majalisi guda biyu ma'ana mazauna guda biyu مجلسا mazauni guda تجالس فيه الفقراء wanda za ka zamna da talaka nan tunda ka ci baka ruwa da su, sai ka zamna da su a nan وإذا جئناك mu kuma idan muka zo maka تعزلنا نحن في مجلس eh sai ka kauce da mu eh mu cikin wani majalisin na daban mu kadai da mu da kai حتى نزل har sai mun tafi ثم تجالسهم إن شئت sannan kuma kana so ka koma kai ta zaman da su وقال عمر sai na umar sai cewa ma'aiki jira da amsa Allah tabbata a gare shi إنه يقبل منهم هذا umar ya cewa manzon Allah ne a gaidina annabi ka amshi wannan tayin da suka yi akwai alkhairi a cikin shi لينزلوا dan su gani هل يهتدوا أم لا wai shin sun shirya ko kuma ba sun shirya ba ma'ana sai na umar shi ya ba manzon Allah wannan shawara saboda yana ganin cewa tunda sun ce in aka yi haka za su ba da gaskiya kenan gwanda a taya a gani tana yawan aka in aka tada maje- eh, talakan ko kuma aka yi majalisi biyu ga inda suke zama su kuma na manyan mutane an musu wurin zaman su daban in annabi in suka zo annabi sai ya bar wannan talaka na shi sai ta yi wurin su na na- zaman su na manya sai na umar ya ce ma manzo Allah ai hakan tana yawa su ba da gaskiya فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل shikenan ma'aiki tsira da amsa Allah tabbata a gare shi sai ya nihin ya amsa ذلك eh ya am- ya- ya amince daga su da wannan shawara رغبة في هدايتهم ba don komai ba don kwaɗayi cikin shiryarsu فقالوا shikenan sai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam مغمن يكتب لك كتابا to ka hori wanda zai rubuta maka rubutu game da wannan ma'ana ya zama to alkawari ne a rubuce فرغى غليا sai annabi ya kira sayyidina ali فأراد أن يكتبه sai ya mishi umarni har ya yi zai rubuta fa nazalat hadhihi al-ayat sai wannan aya ta sauka ولا تسوء الذين يدعون ربهم Allah ya ce kar ka kore waɗannan waɗanda suke kiran ubangijinsu ko suke bautar ubangijinsu safiya والغشي da marece يريدون وجهه ba don komai suna nihin zafin Allah ne yardan Allah kawai suke nema لا شيء من أغراض الدنيا ba wani abu ne daga abubuwan bukata na duniya وهم الفقراء su ne talakawan annabi وكان المشركون kuma da mushrikai sun kasance يستغنوا فيهم sun yi suka ne a cikinsu وطلبوا أن يتركوهم kuma suka nemi cewa an yi tsorafin wai annabi kore su ليجالسوا su don su zamna da shi sallallahu alaihi wasallam فقال عمر sai sai na Umar ya ce ma annabi da aka sabkar da wannan aya Umar bai ji dadi ba saboda shi ba annabi shawara وأرتجل إليك يا رسول yace annabi ina neman afuwar ka ya ya ma'aikin Allah ni ne na baka wannan shawara har wannan aya ta sauka لأنه أشار إلى قبول هذا الرأي saboda sai na Umar shine yayi nuni akan cewa annabi ya amince da wannan ra'ayi وهذا نوح عليه الصلاة والسلام sannan kuma ga annabi Nuhu amincin Allah ya tabbata a gare shi fira da amincin Allah ya tabbata a gare shi لما أمره بتولي ضعفاء المؤمنين shi ma da mutanen shi suka hore shi cewa ya kore ramnanan muminai قال ما أنا بتاغد المؤمنين sai ce gaskiya ni ba mai korewan muminai bane فقال الرسول صلى الله عليه وسلم war rasulu shi kuma ma'aiki tira da amince Allah su tabbata a gare shi a wadan da fari ya ba da amsa ma ana bi tarjil mu'mini sai kwaikwayi irin magana dan uwan shi annabi mu yace ni ba ne koyewa mu'minai ba walakin amma amma istighath rahmatihi saboda yalwan shin kan annabi lamma talabu minhu an yaj'al lahum majlisain da suka nema daga wurin shi da to ya ya sa musu mazamani guda biyu in haɓai kore talakawan rabatan fi islamihim to dan annabi yana kwaɗayi cikin cewa su musulunta mal ila hadha ra'i to ya dan karkata da zuwa wannan ra'ayi har ya sa sayyidina Ali ya rubuta hatta na haula wa har sai da Allah mai girma da daukaka ya hane shi kuma duka wannan ai aikin Allah ne ne shine dai magana da kullum muke ta gaya mana kenan kar wasu su rudu ko su masoyan hankalin su ya tashi suka yi wannan ayoyin wanda Allah ya ce wa annabi kar kai kaza ko me sa kai kaza ko annaba ko kuma su makiya su samu wurin dama su ka a'a a ci gyaran mutum ba ɗaya bane da cewa yayi da shi a gyara ne da shi su ba su yi da shi masumai ne dukkan su annabawa don haka sun iya yin wani abin da na aikin Allah ne amma sai Allah ya ce musu a ai da kun yi kaza shi ne ya fi akan kaza yau wannan kuma ai ba da shi bane wannan gyara ne kuma ubangiji Allah matsayin shi ne ya kai ya ci gyaran manzanni har da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam وهذا لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم yawa to shehi yace amma ai wannan bayyano ne akan cewa annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wai ya saba ma Allah ko alama أو أنه غير معصوم ko kuma a ce wai annabi ba kiyaye ba ne sako ya ke samu shi bai yiwa a faɗi haka قوله في آخر الآية wai dan hawa sun kafa hujja saboda can ƙarshen aya da Allah ya ce fatakun da hum sai ka kore su ظالم fatakun min az-zalim wasu har sun kafa hujja da daga abinda Allah ma ya ce mishi
لأنه ما عزم ولا تبدو shi yace abin da yasa ai bai yi nihin ba ai Allah ya ce in har ka kore su fatakuna to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh, yace ai ma azama bai daure niyya ma'ana ya karkata abinda kuma azma ma'ana niyya da arya ta babu wani shakku babu kwantar komi na'am إنما عزم على مدابة هؤلاء yawwa bai daure niyya ba akan kore su bari dai ya daure niyya ne akan lallashi ma'ana kyakkyawan mu'amala da irin wannan abin da can mudarati tabsa sa wan janibin wa'insu wanda kake mu'amala da su dan kwadayin su musulunta wasu mutane ne wanda suna da wani girma ko suna da tsauri ko wani abu sai ka dinga lallashin su kana tausa kana yin yin janib zuwa gare su dan kwadayin a samu alkhairin su ko su musulunta to kuma a cikin mu'amala ma duka ana so ko malamai ko sauran musulmai duka ana son kyakkyawan mudara tare da mutane ba nan komai ba dan bukatuwa zuwa ga mutane nan abu zai iya tasowa kana tare da mutane in baka kyakkyawan mudara tare da su ko musulman ma to wata rana he wata sabga ta same ka ko abun farin ciki ko wani abun bakin ciki sai ka kai da kanka ma kana jin nauyin ka zo ka nemi wani abu a wurin amma akwai kyakkyawan mudaratin ma'ana kana kyakkyawan mu'amala da duk sa tare da su to shikenan ba za ka ji nauyin wannan ba sannan kuma gani da kafirai da wasu masu tsaurin kai mudaratin su shine lallashin su tafsasa musu dan kwaɗayin su shigo cikin eh, daɗin
وهو يقول to kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa بغشت مداريا ni dama an aiko ni ne dan in zamanto mai yin mudarati ma'ana yin lallashi da kyakkyawan mu'amala da da da, da mutane ko da ba musulmai bane zan shigo da'irar musulunci فداء to ku da kanku ma ku yi mudaratin ku da kanku ko ga kafiran ne ko kuma tsakanin kuma mu'mini to ana son mudara kyakkyawan mu'amala da mutane فلما نزلت الآية الصغرى to yayin da wannan aya ta sauka ta eh, to manzo Allah tsara da sai kore al-mushrikina mushrikan وصمم على مجالسته sai ya ci gaba ya nace sosai akan zama tare da eh, eh, talaka na nashi babu zancen taraddudi babu wani kakkautawa ya kore su waɗanda suke cewa ya kore talaka nashi da wannan ayata sabka sai ya kore su ya ci gaba da zama da talaka nashi wanda su ne Allah ya musu shaida kyakkyawa Allahu akbar Mm. na'am وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بعالم بالشاكرين Allah tabaraka wa ta'ala yace wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd haka kuma muka jarrabi shashan su da shashi ma'ana muka dinga jarrafan madaukakin mutum da mutum wanda yake kaskantacce muka dinga jarraban mawadaci da talaka muka jarraba duk wani wanda yake da mai girman matsayi sai mu jarrabe shi da wanda yake sun kuyan shi to shikenan me yasa bi yaqulu dan su faɗa ma'ana kamar su manyan mutanen su dinga gaya mana ƙasa da su ko kuma su mawadata su dinga gaya ma talakawa su saboda jarraban nasu da Allah ya yi shine mai tafsiri da bi an qaddamnahu bi sabqi ila imani mun jarrabe su da cewa wannan na ƙasa da su kin sai suka rigaye su zuwa imani ga wani babban mutum wanda a zahiri ana ganin shi madaukaki ne ga wani kaskantacce kaskantacce sai riga shi ba da gaskiya ga wani mutum ana ganin wannan mawadaci ne ga talaka talakan sai riga shi ba da gaskiya ai kuma duka aka ganin su bayi wanda bilad ne ba Allah da su talakan su amma da sauran manyan ai suna nan kayan su musulunta wannan su musulunta mawadatan suna nan kayan talakan to Allah ya ce haka nan kuma muka jarrabi shashan su da shashe ma'ana kamar madaukaki da kaskantacce muka jarrabe shi da kaskantacce mawadaci muka jarrabe shi da talaka ma'ana waɗannan na ƙasar su ce eh suka rigaye su wajen ba da gaskiya li yaqulu dan su faɗa su waɗannan manyan su dinga cewa wai a haula imanna Allahu alaihim yanzu waɗannan ma'ana wannan talaka su ne Allah ya baiwa a kansu min bayyana daga tsakanin bilhilayati da shari'a sai su dinga cewa ai law kana ma hum alaihi gudan da a ce abin da suke a kan shi shari'a ne da gaske ma sabakuna ilai ba za su riga yin ba zuwa gare shi to shine Allah ya ce dama jarrabar su ne muka yi dan su fadirin wannan magana kenan shi mawadaci saboda ya ga talaka ya riga ya sallama ma manzon Allah ko kuma madaukakin mutum ya ga kaskantacciya ya sallama manzon Allah sai ce kai ai wannan abin da sai akan shi ba gaskiya bane inda har gaskiya ne ai mu manya da ba su riga mu zuwa gare shi to shine sai Allah ya ce alaysa Allahu bi a'lama bi shakirin ya musu raddi yanzu shin Allah ba shi bane mafi sani da waɗanda suke masu godiya gare shi wa yahdihim sai ya shirye da su ba da kwarai fa Allah shine mafi sani dan haka ba su bane suka sani wannan su shirme ne ƙarya ce abin da suka wuri Allah shine mafi sani da waɗanda suke masu gaskiya kenan bai yiwa a ce dan talaka ya riga ya mawadaci zuwa imani a ce wannan imanin ba gaskiya ba ko kuma wanda yake kaskantacce ya riga ya madaukaki zuwa imani a ce wannan ba gaskiya bane Allah ce dama mun wannan ne dan mu sharrafe na'am وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم فالله تبارك وتعالى يتي وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا كما إذا وإن وإن سكبار بسكيا دعايو يوم سكبر يا رسول الله faƙul salamun alaikum to ka ce musu amincin Allah ya tabbata a kanku ka taba rabbu kuma ala nafsihin rahma ubangijinku ya hukunta ya fallanta ma kanshi shi da kanshi ya hukunta ma akan kanshi ala nafsihi arrahmata jin kai saboda shi Allah babu wani abin da yake wajibi a kanshi sai dai abin da dama shi da kanshi ne ya wajabta ma kan nashi to su waɗannan wanda suka bada gaskiya sai Allah ya sa annabi musu albishir yace idan suka zo wurinka to ka ce musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a kanku ka taba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijinku ya rubuta akan kanshi ma'ana ya hukunta akan kanshi jin kai innahu lalle ne yadda lamarin yake man amila minkum su'an duk wanda daga cikin ku ya aikata wani aiki mummuna bi jahalatin akan jahilci wannan abin lokacin da ya yi shi sun mataba sannan kuma sai ya tuba ma'ana ya dawo daga wannan abin da ya aikata min ba'dihi bayan ya aikata shin wa aslaha sannan kuma ya gyara aikin shi fa innahu to lalle ne shi Allah ghafurun mai gafara ne gare shi rahimun ko mai jin kai ne da shi to wannan ayar ma da karanta akwai kissa ta kuma wannan akwai kissoshi da yawa sai an yi afwa sai sai mu karanta akwai ta dai sannan wannan wanda aka yi magana akan eh wa kadhalika fanna ba'dhum bi ba'd
inna allaha tabaraka wa ta'ala lalle ne Allah mai girma da daukaka
ya ya ya fifita ya sa bambanci ya sa fifiko tsakanin rabo rabo wanda ya zura rabo wanda ya zura akan bayan shi to ya fifita tsakanin su Allah sai sa wani bawan nashi madaukaki ne mai daraja ne wani kuma ya sa shi saraye ne kaskantacce ne ya sa wani bawan kuma mawadaci ne ya sa wani kuma mabukaci ne talaka fitnatan ba don komi ba fitnatan jarraba ne fatana biha ba'dahum bi ba'd wanda ya jarrabi shashin su da shashi kawai dan Allah ya jarrabe su ne Allah ya haka idan aka dauki wanda yake madaukakin daraja da kuma alghaniyu mawadaci idan suka gode ma Allah idan shakara Allah tunda su bi ne idan suka gode ma Allah tabaraka wa ta'ala kuma suka kaskantar da kansu ga shi talaka da kuma wanda yake kaskantacce shukran min huma to wannan ya zama to godiya ne daga gare su wannan madaukakin da wannan mawadacin idan suka gode ma Allah kuma suka kaskantar da kansu ga talaka da kuma wanda yake kaskantacce shine godiyar su ga Allah وإذا تكبر amma idan mai mutum ne daraja maɗaukaki kamar iko ko wani babban mutum da kuma mawadaci he suka yi girman kai وحرم haƙƙal miskini kuma suka hana haƙƙal miskini haƙƙin wanda yake miskini ba su ba shi haƙƙin shi ba فقد بطل بطل batara ni'matallahi to wannan sun butulce ma ni'iman Allah ma'ana kishiyan godiya maimakon su gode ma ni'iman Allah to sun kafirce mata amma kufurin ni'ima ba wai kafirci bane irin na fita daga musulunci ma'ana butulcewa ya kamata a gode sai ba a yi godiya ba duk da shi ma babban laifin ne والوضيع to shi kuma wanda yake sarayye kaskantaccen mutum والفقير da talaka إذا حسد idan suka yi hassada ما شكر to ba su yi godiya ba kar a je shi wanda yake sarayayyen in ya ga madaukakin mutum sai ya hassada shi ko kuma shi talaka in ya ga mawadacin sai ya hassada shi to in suka yi hakan su ma ba su kyautata ba su gode ma Allah ba وإن صبر amma in suka yi haƙuri da shi kaskantacce da talaka فقد شكر نعمة الله تبارك to وتعالى haƙiƙa sun gode ma ni'imar Allah mai girma da ɗaukaka الناس غني su dai mutane daga cikinsu akwai mawadaci mai godiya أو فقير صابر ko kuma talaka mai haƙuri haka suke mutane galibin su cikin biyun nan dai zaka samu ko dai mutum ne mawadaci mai godiya ko kuma talaka mai haƙuri wai mutanen kirki a cikin su kenan ka a samu mawadaci wanda yake ba mai godiya ba ko kuma talaka wanda ba mai haƙuri ba wannan biyun su ne na kirki نعم اختلفوا في أيهما أفضل yanzu kuma yi malamai suka yi saɓani wai a cikin biyun wannan tunda su ne na kirki da mawadaci mai gode ma Allah da kuma talaka mai haƙuri wai wanne ne afdalu yafi a cikin su قيل على الغني الشاكر aka ce ai mawadaci mai gode ma Allah shi yafi وقيل على الفقير wasu kuma الصابر suka ce kai talaka wanda ya haƙuri akan talauci shi ya fi mawadaci ne gode ma Allah لأن الرسول صلى الله عليه وسلم saboda ma'aiki tsira da aminci Allah tabbata a gare shi أرسل إليه الفقراء fuqara'u talakawa suka yi aike zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallam من المسلمين talakawan musulmai ذهب إخواننا sai suka ce ma annabi ɗan uwanmu mawadata sun tafi bi jami'il khairati anna daga dukkan alkhairi a wajen mu duk wani abu na alkhairi to ɗan uwanmu mawadata sun ɗauke shi sun bar mu يصلون كما نصلي suna yin sallah kamar yadda muke yin sallah ويصومون كما نصوم kuma suna azumi kamar yadda muke azumi ويحجون كما نحج mahujju kuma suna yin haji kamar yadda muke haji ويجاهدون كما نجاهدنا kuma suna yin jihadi kamar yadda muke yin jihadi ويتصدقون بفضل أموالهم kuma suna yin sadaka da sauran dukiyoyinsu ma'ana wai duk wannan abubuwan da- da muka gana da mu da su muna tarayya sallah azumi da duk abubuwa na ibada sannan mu ba mu da dukiya kuma su suna da dukiya to abin da ya raga na dukiyoyinsu allo suna yin sadaka da shi
ويعتقون الرقابة kuma suna 'yantar da wuyaye dalilin dukiyar da suke da ونحن ليس عندنا شيء mu kun babu komai balle mu yi sadaka balle mu yantar da wuyaye mu samu wannan lada to sahabbai talaka sai suka aiko ma annabi sallallahu alaihi wasallam suke jajan wannan abu
قال الرسول صلى الله عليه to وسلم shikenan ma'aikin tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sai yace ابشروا abshiru yace musu ku yi farin ciki ina muku albishir ku yi farin ciki فإن لله منزلة في الجنة lalle ne Allah yana da wani masarki wata daraja a cikin aljanna ما يسكنهن فيها ma yaskunu fiha ما يسكن فيها babu mai zama a cikin ta إلا نبي faqiru sai dai wani annabi wanda yake mabukaci أو شهيد faqiru ko kuma wani shahidi mabukaci أو مؤمن فقير ko kuma mumini mabukaci kenan dai mabukata talaka kawai su kadai ne za su zama wannan wurin Allah ya kaddara shi kawai na talaka ne kadai kuma a cikin aljanna yake sai annabi musu albishi وإن الفقراء annabi har yanzu dai annabi yake ƙara gaya musu don hankalin su ya kwanta yace kuma lalle ne su talakawa يدخلون الجنة قبل الأغنياء suna shiga aljanna tun kafin mawadata su shiga بخمسمائة amin da shekara ɗari biyar ne sun riga su shiga su suna san hankalin su yana tashi suna jiran hisabi ba san ba sun shiga aljanna ko ba su shiga ba sannan sai bayan shekara ɗari biyar kin nan su shiga shi ba talaka tuni ya shiga نصف يوم من ayyamil akhir shekara 500 kin nan rabin muni ne na daga kwanukan lahira wanda ai inda aka ce eh, eh, inna yawma inda rabbika bu ka alfi sanatin min ma ta'ud to shine kenan kowane muni guda a wajen ubangijin kamar shekara dubu dan haka rabin shi shekara 500 to kuma wancan shi kuma na 50 alfa sana shi ma akwai shi wa qulu har yanzu kuma annabi ya ba su fa'ida su talaka ne ce kuma ku dinga cewa subhanallahi tsarkakan Allah alhamdulillah kuma yabo ya tabbata ga Allah wala ilaha illallah kuma babu wani sarki abin mabauta da gaskiya sai Allah wallahu akbar kuma Allah shine mafi girma yin sun ku tayi ku dinga faɗin wannan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar man qala hadha minkum annabi ya ce duk wanda ya faɗi wannan daga cikin ku in tasaddaqa ahadun misla jabal uhud idan wani wani na daban yayi sadaka da wata dukiyar da ta kai zinari yadda yawan da ya kai girman dutsen Uhud ma da hika bi ajli to ba ya tarda ladan irin wannan wanda ko karanta na subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ko da zinariya wanda yawan da ya kai girman dutsen Uhud ya bada sadaka ba zai kai ku ba farihu wannan talaka sai suka yi farin ciki wa zahabu sai suka tafi wa saru kuluna yazkuruna hada hadha sai kuma yayin suka tafi suke faɗin wannan fa'idar da annabi ya ba su wa gadan Gadan raja'u.
gobe raja'u ilayhi suka dawo zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam al-aghniya suka ce annabi mawadata fa lamma balagahum ma laqanta lana yayin da labari ya kai musu abin nan da ka laqanta mana zakaru su zakaruhu su ma sai suka ambaci suna can suna ta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ma'ana nan tare da mu qala zalika fadlullahi lahi fihi man yasha annabi ce to ai kuyi hakuri wannan kawai baiwa ce ta Allah yana bada ta ga wanda yaso to ai wannan shi yana nuna cewa akwai kamshin gaskiya akwai akwai wajen wancan wanda suka ce wai wanda yake mawadaci mai godiya shi ya shi na'am duk da suna zuwa su wannan akan kyautar da suka yi talakan sun sun daidai an ba su fa'ida kuma har yanzu an tai kuma sun karanta kuma har yanzu sun gamu da su a cikin abin da aka ba su hannu da duk da dai Allahu a'lam su ma talakan kuma wanda yace sun fi su ma ga maganar shehu wanda wanda annabi ya ga musu na bishara a cikin aljanna ga abin da Allah ya ajiye musu ga kuma abin da Allah ya hudu duk abin da aka hudu na fadalan talaka Allahu akbar to sai mu ida da gudu ko dan da Allah ya ce wala taqulu lil ladina ko a ba shi ba na eh كتب على
إذا جاءك الذين يوم wato إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا idan waɗanda kisa suka fa yau wato haka ne za aka lalle ne nuna da ayatina idan waɗanda suka ba da gaskiya da ayoyin mu suka zo maka ya rasulullah فقل سلام عليكم to ka ce musu amincin Allah ya tabbata akan ku.
هذا السلام wannan gaisuwa irin wannan gaisuwa هو التحية بين المسلمين ita ce gaisuwa tsakanin musulmai فيما بينهم cikin abin da yake tsakanin su في الدنيا a nan duniya وبه يسلم عليهم الملك kuma da ita ce mala'ika yake musu sallama إذا دخلوا الجنة in suka shiga aljanna السلام عليكم تلك sai ce musu salamun alaikum ɗinkum farkon halin amincin Allah ya tabbata akan kun tsarkaka lokacin da su shiga aljanna har yanzu ne salamun alaikum kin za a ce musu kuma nan ma Allah ya ce ma annabi in suka zo ka ce musu salamun alaikum kun gani ba a ce ba a ce ma a ce a ce musu salamu alaikum kamar da muke faɗi shi yasa nan kuskure ne wanda kawai sha'i wanda yake yawo a an jima ana shi Allah ne zai rangwame akan shi amma wanda ya sani sai ya gyara salamu alaikum kuskure salamun alaikum yake ko kuma assalamu alaikum ka iya sa ma'arifa an ka sa ma'arifa sai ka hudda tanwin ke in ka ce al to ba ka ce ba assalamun can ga can ga ba ka sa ban mafi ba in kuma ka fudda alkin to kana iya fadi sai ka ce salamun alaikum
لا يسلم عليهم الرب yanzu ma har ya zuwa inda ubangiji ma da kanshi yake musu sallama ga watan sallama wanda mala'ika yake musu suka shiga aljanna ga kuma wanda aka gaya ma annabi ya gaya musu to har ta kai inda kuma ubangiji ma da kanshi yake musu sallama yake cewa سلام قولا min rabbir rahim salamu wai ga gaisuwa nan aminci kaulan zance ne min rabbir rahim daga ubangiji mai jin kai kenan shi ma ubangiji mai jin kai Allah shi ma gaisuwa ce ita ce salamun kin
كتب ربكم على نفسه الرحمة ka gaya musu in suka zo ka ce musu ka taba rabbukum ubangijinku ya hukumta ala nafsi akan kanshi arrahama jin kai أول ما أوجد الله تبارك وتعالى farkon abin da Allah mai girma da daukaka ya samar da shi القلم shine kalamar kudra wanda yake tarbuta wanda Allah yake barin shi rubuta duk abubuwan da za a yi tun daga farko har zuwa ƙarshe shine Allah ya fara halitta قال له اكتب sai Allah ya ce mishi ka rubuta نطق القلم sai wannan alƙalamin yayi furci ya ma Allah magana ماذا أكتب yace to me zan rubuta Allah قال اكتب ما كان sai Allah ya ce mishi ka rubuta duk abin da ya kasance وما هو كائن إلى يوم da القيامة duk abin da kuma sai ya kasance har zuwa ranar tashin kiyama فصار يكتب sai wannan eh, alƙalamin ya kasance yana ta rubutu اكتب sai in ko ina sai a gane abin da zai rubuta ya aka ce mishi to ka rubuta Nuhu alaihi salatu a cikin sha'anin annabi nuhu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ni ta usidu ila qaumi ka ka rubuta cewa ni zan aiko annabi nuhu zuwa mutanen shi faman amana bihi to wanda ya bada gaskiya da shi adkhalathu aljanna adkhaltu adkhalathu to aljanna zan shigar da shi aljanna duk da mamari aka kawo na shigar da shi aljanna waman kafara bihi wanda kuma ya kafirce ma annabi nuhu adkhalathu an-nar to na shigar da shi wuta ma'ana zan shigar da shi wuta uktub to kuma aka ce ma kalam ka rubuta ibrahima kadhalika a cikin sha'anin annabi ibrahim shi ma ka rubuta haka na irin yadda aka wani game da annabi zan aika shi zuwa ga mutane wanda ya bada gaskiya da shi zan shigar da shi aljanna wanda ya kafirce mishi kuma zan sa shi wuta shi ma aka ce ka rubuta ne haka uktub aka ce ma kuma kalam ka rubuta ma annabi musa shi ma ka rubuta ne irin yadda ka rubuta ma annabi nuhu da annabi ibrahim wa isa kadhalika shi ma annabi isa aka ce ka rubuta mishi irin yadda ka rubuta ma duka wa'insa uktub muhammadan to da aka zo wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce ma eh, alƙalami ka rubuta cikin sha'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa kataba muhammadan sai ya rubuta Muhammadan wa qala irsilni ila ummati to shi shikenan ila ummati sai yace ursiluhu ina aika shi ila ummatihi zuwa al'ummar shi faman amana bihi to duk wanda ya bada gaskiya da shi adkhalathu aljannata zan shigar da shi aljanna waman kafara bihi wanda kuma ya kafirce mishi nataqal jarir shikenan shi shi yake kamar yadda ai saba yin wancan rubutun in aka zo nan ma haka ya kamata yi. to shikenan sai na faqal jalilu Allah da girma sai yi magana ta'adduba ya ta'addab ya qalam haka yace ma qalam na kudura yace mishi kai na nabi ya kai qalam hadal habib wannan fa masoyi na ne farta al qalam kalkalami sai da ya girgiza da masa har ya tsage kan shi ya tsage shi da ya zo he kokarin ya rubuta abin da ya saba rubuta ma annaba to shine Allah ya mishi tsawa ya ce mishi kai ladin wannan fa annabi Muhammadu masoyi na ne kai ladin to wannan magana da Allah ya mishi sai ya girgiza da ya girgiza har ta kai eh, ya tsage shine asalin tsagan nan da ake ma alƙalamin za a yi rubutu ko ka yi shi ma da wuya zai rubutu ko kuma ka ga rubutun ba zai ba zai yi ba sai ka mishi tsagan nan to tun ta wancan ta asalin fasara la yaktubu illa idha haqqa to sai kasance kawai alƙalami bai ya iya yin rubutu sai an tsaga shi qala ma za aktub to shi kenan yanzu da ya ladabin ba Allah ya ce to Allah ne zan rubuta game da al'umma annabi Muhammad uktub ummatu muhammadin sai aka ce ka rubuta ka ce al'umma annabi Muhammadu ummatu muslimat al'umma ce mai zunubi ana rabbun ghafurun ne kuma ubangiji ne mai yawan gafara wa rahmati sabaqat fihim ghadab kuma jin kaina ya rigayi a cikin al'umma annabi fushina ya rigayi fushina alhamdulillah shi Ibrahim ya ce don haka alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah mu al'umma annabi mun gode ma Allah hadha ma'ana kataba ala nafsi rahma rahama to wannan shine ma'anan kataba ala nafsihi rahma Allah ya hukunta akan kanshi jin kai Allahu akbar alhamdulillah Allah kara ma annabi wasila na'am وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين Allah tabaraka wa ta'ala yace wa kadhalika nufassilu al-ayati kuma haka ne dama kamar yadda muka bayyana duk wannan abin da aka ambata to haka ne kuma nufassilu al-ayati muke bayyana ayoyi na al-Qur'ani me yasa li yasli kahin azu na li yazhar yace mai tafsiri yace li zahara al-haqq dan gaskiya ta tabbata fa yumal bi to haka ne muke raba dai ayoyin al-Qur'ani dan gaskiya ta tabbata kuma ayi aiki da shi sannan kuma Allah yace wa litastadina sabilul mujrimin kuma don hanyar waɗanda suke miyagun iya ta bayyana ta fito fili tunda in Allah ya faɗi halayensu da komi to za a san hanyar su wato shi tana sai a nisance ta na قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillahi ka gaya musu ya ma'aikin Allah lalle ne ne an hane ni in bauta ma waɗanda kuke bauta ma koma bayan Allah ma'ana kuma kai da sauran abubuwan da kuke bauta ma to annabi Allah ya ce mishi ka ka- ka faɗi ka ce lalle ne ne an hane ni in bauta ma waɗannan waɗanda kuke bauta ma koma bayan Allah qul la attabi'u ahwa'akum sannan kuma har yanzu Allah ya ce ma manzon Allah qul ka gaya musu la attabi'u ahwa'akum ni ba na bin son zuciyanku abubuwan da kuke son zuciyanku fi ibadatiha cikin bautan waɗannan abubuwan wanda ba Allah ba qad dalaltu idan in kun hannai haka nan na bi son zuciyanku cikin bautan da kuke musu qad dalaltu kenan ai na bace idan yayin nan in na hannadi ta wa ma ana min al-muhtadin kuma in nayi haka nan kenan ni ban zamanto daga cikin waɗanda suke shirye ba shi kuma annabi baya son ya haka nan kin to shi yasa bai son zuciyar nasu ba na قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين to Allah tabaraka wa ta'ala yace qul inni ala bayyinatin ka gaya musu dai ya rasulullah inni lalle ne ni ala bayyinatin min rabbi ina akan hujja da dalili wanda yake bayyananne daga ubangiji na wannan abin da nake yi ma'ana ina da dalili wanda yake wazihi bayyananne daga ubangiji na wa kazzabtum bihi ko kuma hakika kun karyatar da shi kun karyatar da ubangijin nawa haisu ashraktum yayin da kuka yi shirka kuke gama bautan shi da wani sai annabi ce ma indi ma tasta'jiluna bihi ni ba ni da abin da kuke gaggautawa da shi ma'ana min al'azabi idan suna izini suna ce ai ka zo mana da azaba in haka ne ka zo mana kamar yadda aka yi ma wa cikin sai annabi ce ma indi ba ni da ma tasta'jiluna bihi abin da kuke gaggautawa da shi ma'ana min al'azabi na daga azaba in al hukmu bari dai hukunci ya zamanto da illa lillahi ma'ana hukunci ba na kowa bane in hukum kamar an ce neman hukum hukunci bai zamanto ba a cikin wannan wanda kuke neman da a cikin komai ma da hukunci bai zamanto ba illa lillahi kawai sai ga Allah Allah shine yake hukunta ya qassul haqa Allah yana faɗin gaskiya wa huwa khairul fasilin kuma shine shiyayyen mai rarrabewa ya qassul nan kamar da ya faɗi can gaba ce ayyuhu ma'ana yana faɗi ya kusur hatta Allah shi ne ke faɗin gaskiya ma'ana hukunci wanda ke na gaskiya wa huwa khairul fasilin kuma Allah shi ne fiyayyen dukkan waɗanda suke masu rarrabe ma'ana masu yin hukunci su rarrabe abubuwa irin yadda ya kamata na قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله عالم بالظالمين الله تبارك وتعالى يتما النبي هل ينزل قل كجاء مسلم لو أن عندي ما تستعجلون به da a ce a wurina akwai abin nan da kuke gaggautawa da shi kuna ta a zama muku da azaba da sauransu da su wani mu'ujizi da kuke nema la qadi al-amru ai da tun an gama da al'amarin an an hukunta shi da an hukunta da al'amari baini wa bainakum tsakanina da ku bi an u'ajjilahu lakum to da na gaggauta muku da shi wa astarimu ni ma an samu lafiya da tambaye da kuke ta mun walakinahu inda Allah amma dai bari yana wurin Allah ne to Allah ya ce ka ga musu kul ka gaya musu cewa da a ce a wuri na ne abinda kuke gaggautawa da shi yake to da tun an hukunta al'amari tsakani na da ku ma'ana da tun na muku shi in huta to amma abin ba wuri na yake a wurin Allah yake wallahu a'lamu bil zalimin kuma Allah shine mafi sani da iya waɗanda suke azzalumai kuma zai zai sakauta musu akan wannan
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الله تبارك وتعالى يتي وعنده مفاتح الغيب Allah maɗaukacin sarki na gare shi makullan gaibi abu abu wanda yake yake fake to duk wanda suke mafatihun shi mabudayyan shi ma'ana kaza irin taskokin da kansu ake ne ba ma mabudin ba ko da ma ne har da mabudin da taskokin duka to Allah yana da mafatihun gaibi ma'ana kaza irin dukkan taskoki na abin gaibi abin da yake koye to suna ga Allah aw al-turuq al-mawsulati ila ilmi ko kuma hanyoyin da suke kaiwa a san shi gaibi to la ya'lamuha illa huwa babu wanda ya sane da sai shi Allah ma'ana sai mai tafsiri yace wahiyar hamsatul lati fi qawlihi inna allaha indahu ilmus sa'a yace to mafatihul ghaib nan wanda Allah yace babu wanda ya santa sai shi yace sune abubuwan nan guda biyar wanda suke cikin ayar da Allah yake cewa lalle ne Allah shine yake da ilimin tashin kiyama to duka gane ya zanan su inna allaha indahu ilmus sa'a wa yunzilu al-ghaitha wa ya'lamu ma fil haqq wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut to wannan abubuwan guda biyar Allah ya ce babu wanda ya sane su sai shi sani na haƙiƙa kenan sai dai wani wanda kuma Allah ya sanar da shi tunda a zahiri kamar da zamu gani cikin isa ana ganin daga cikin annabawa da kuma bayan Allah waliye da wanda Allah ya yarda su ana ganin su suna sanin wani shashe daga cikin waɗannan abubuwan kenan daga cikin su akwai wani abu wanda Allah shine yake bance shi wata irin kebantuwa wanda take ta musamman shi kadai ya san su ya san shi abu to amma sauran abubuwan Allah ya ga dama duk da cewa shi kadai ya san su ya ga dama ya sanar da wani to shine zamu ga insha Allah sun yasa Allah ce wa ya'lamu ma fil barri kuma Allah ya sani abin da yake faruwa a cikin sarari ma'ana a cikin hagorin da ba ruwa ba wal bahari da kuma da cikin tekun ma da abin da yake cikin tekun ma'ana garuruwan da suke alal anhari akan koramu na ruwa to Allah dai ya sani abin da yake faruwa a cikin su wa ma tasqutu min waraqin haka nan kuma babu wata ganyen itaciya wanda take za ta faɗo illa ya'lamuha sai ku Allah ya sane ta wala habbatin haka nan babu wata kwaya fi zulumatul ardi a cikin dukkan ƙasa wala rafin haka nan babu wani abun da yake tanye wala yabisin haka nan babu wani abun da yake busasshe illa fi kitabin mubin sai ku ya kasance a cikin wani littafi wanda yake mabayyani ma'ana shine Allahul Mahfuz ma'ana duka wannan abubuwan to Allahul Mahfuz babu abin da ya bari gaba ɗayan sa ya zo da su duka baki da insha Allah za mu gani sai mu rihe da gisse minti shidda ya sauraro dai san du babu wanda ya san gaibi sani na hakika in ba Allah mai girma da ɗaukaka ba وهي الخمسة التي في قوله تعالى to su ne abubuwan nan guda biyar waɗanda suke cikin faɗan Allah maɗaukakin sarki إن الله عنده علم الساعة lalle ne Allah a wurin shi ne sanin tashin kiyoma yake yau shi ne tashin kiyama zai tashi الآية har ya zuwa ƙarshen aya ذكر في هذه الآية to a cikin wannan ayar sai Allah ya ambato cewa أن المفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو cewa tafkokin abubuwa na gaibi na abin da suke fake suke koye to dukkan su la ya alama babu wanda ya santa illa huwa sai shi Allah ومفاتيح الغيب su kuma taskokin nan na na gaibi fassara hal hadisu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ta في آيات اللقمان da da da da da da, da ayan eh, eh, annabi Luqman إن الله عنده علم الساعة da Allah yake lalle ne Allah na gare shi sanin tashin kiyama yaushe ne za ta tashi وينزل الغيث kuma shi yake saukar da girgije ruwan sama ويعلم ما في الأرحام kuma Allah ya sana abin da yake cikin mahaifai وما تدري نفس ماذا تكسب غدا kuma rai bata san abin da za ta tsorurta ba a gobe وما تدري نفس بأي أرض تموت kuma rai bata san a wata ƙasa ne za ta mutu ba وقد رأينا كثيرا من الأولياء to kuma ai gashi in shi yace ai mun ga da yawa daga cikin waliyai والصالحين da salihan bayi يخبرون عن هذه الأشياء eh, suna ba da labari akan waɗannan abubuwa ana samun haka nan ɗaiɗaiku قبل وقوعها tun gabanin ta abu he su ce kaza zai abu kuma abin abin ya abu kuma suna daga cikin wannan abin kuma da aka zamu kenan ba mu gane hakikanin gane ba aka ce ana nufin babu wanda ya san su sai Allah shi kare akwai tafsil akwai rarrabewa سيأتي تصدقنا ما أخبر fa ya ati sirku ma akhbaru bi. sai kuma gaskiya abin da suka ba da labarin da shi yazo misali in suka ce sai an yi ruwa shikenan kuma sai ai to ka gani ai kuma a- an ce wai rajulan zai ko yawwa tunda wannan an taba yin shi ni da kaina wani lokaci muna kusara da aka darma auren sai limahi ne ina shi an yi da daura aure shikenan da kai dan alaman girgije haka to sai da aka yi da addu'a sai shi yace to yan uwa yanzu kowa fa yi kokari ya gaugawa ya sama sabkin shi kowa ya kokari ya gauga ya sama sarkin shi da shi ya wada haka ne shikenan sai mutane suka dan zaya sai muka dan zaburo da gauga inda shi ya wada magana daga nan inda cikin gidan shi yake zuwa gidan baki kawai titi ne tsakanin su wasu sai suka dauka kamar cewa kawai eh ai wani abu ne da wanda shi ya wadi cewa akwai hadari ce kowa ya gauga ya je zuwa masarkin shi wasu suka tsaya raba goro wani menene mu da muka dan yi gauga ma mun zo kamar rabin hanya kawai wallahi hadari da ya wani irin keciya babu cida babu gini babu komi ruwan da su malam wani shewa ne gudu inda ka gani na ce tana ba shi ya ce kowa ya gauga ya kowa wasu kishi da suke ganin kawai kamar waɗi ne haka irin namu wanda kawai ana zaton ruwa to akwai waɗanda ala ya ne Allah yana sanar da su ne abubuwa to shi ne shi yake daga cikin wani da da salihan bai akwai wanda za a samu eh su wani abu daga cikin wani abu da aka gani wai a ce shirku ma aka baro kuma gaskiya abin da suka bada labarin da shi ne ka sai a ga sun yi gaskiya وهذا لا لا ينافي amma wannan bai kore cewa da Allah yake la ya alama illa hu har yanzu wannan magana tana da Allah yake babu wanda ya san ta sai shi har yanzu wannan magana ba a kore ta ba لأن هذا من علم لا billahi saboda ai sanin da suka yin shi ma yana daga sanin Allah mai girma da daukaka الغيب الذي لا يعلمه gaibin da Allah ba a gaibin da babu wanda ya sane shi إلا الله sai Allah shi kadai غيب واحد to gaibi guda ne zuwa kiyama ba shine tashin kiyama kadai kenan daga cikin duka wannan abin da aka faɗi to tashin kiyama ne Allah shi kadai tabaraka wa ta'ala sai shi ne zai tashi kowa zai zo mishi ne ba zata akan bashi amma sauran abubuwan duka na sabkar da ruwan sama da yaushe ne rai za ta mutu da aina ne za ta mutu da sauransu duka akwai bayan Allah da Allah ya isa sanar da su ko annaba ne ko waliye ko mutanen kirki amma ma yanzu da gaisa amma irin abin da na da Allah ya ce yana sabkar da girgije ya alamu wasu da arhami kuma da Allah ya ce shi ne kaɗai san abin da yake cikin mahaifa namiji ne ko mace ne ko menene abin da yake cikin shi kaɗai sani Allah wa ma ta zari nausun ma za ta kasibu gada da kuma Allah ya ce rai bata san menene za ta tsoruruta gobe ba wa ma ta zari nausun bi ayi aradin tamu da kuma Allah ya ce rai bata san ba a wani ƙasa ne za ta mutu kullu hadha duka wannan lahu in- inda ba'd ibadillah to wannan dukkan shi akwai sanin shi a wajen wa'ansu ba a ce duka ba a wajen wa'ansu daga cikin bayan Allah mai girma da ɗaukaka bi ilimin lahi amma da sanin Allah shi yasa shi Ibrahim ce wannan la yunahi bai kore ba da aka ce da Allah ya ce la ya'lamuha illa huwa babu wanda ya sane ta sai shi kadai to kuma ta hanyar sanin nashi in ya sanar da wani ai ya isa sanar da wani yawwa shi kadai ya sane ta amma sai dai ai kamar ina ganin san gama shi zai kashi yace min alim al-ghayb fala yuzhiru ala ghaybihi ahadan ko illa man yanqada min rasul to kaga sai Allah ya sauke tare da cewa Allah ce eh, alim al-ghayb fala yuzhiru ala ghaybihi ahadan babu wanda yake tsinka yadda aka gane shi ko mutum guda amma kuma sai Allah ya ce illa man yanqada min rasul dan haka in aka ce la ya'lamu illa huwa batta hana kuma daga cikin bayan nashi sanar da wadansu shi Allah ya ce haka يقول الشيخ أحمد التجاني Shafa Ahmad Tijjani radiyallahu anhu yana faɗa إذا إن إن- idza إن mata eh, innahu idza mata lalle ne shi idan ya mutu ودفن kuma aka binne shi واستخرج kuma aka fitar da shi وسئل أنا هذه لخمسة kuma aka tambaye shi akan waɗannan guda biyar kin la akhbara biha yace wallahi da ya bada labarin ta to haka ne su bayan Allah ai sun zamanto ma Allah ne eh ma Allah ne suke yau ko anan ma a karin Hausa da Aisha ino kakkarbu da inuwan manya ko to kuma wanda yake gindin tukunya ne ne bai bai kwana da yunwa ko ne ne ake ta to wannan mutum ma babban mutum aka ce in kana tare da shi kana da mutuwa ina wanda su kuma ba su rabuwa da Allah ai cikin hikima ake cewa man kana lillahi kana Allahu da duk wanda ya zama to shi na Allah ne to Allah ma sai zama to nashi in dai mutum ya riga bai rage komai bai ba Allah kan shi kulliyan babu wani hassan nafsu a tare da shi babu girman kai babu hasada babu shi da mutane babu bi yi dan ya burgar da mutane babu shayi duk abin da yake yi, ɗari bisa ɗari nan Allah ne yake ya mai kama Allah kan shi to shi kuma shi ma Allah sai bashi kan shi to wanda Allah ya bashi shi shi Allah menene zai rasa kenan komai ma zai iya ba da labarin shi komai ma kuma zai iya zai iya ba wani ma abu ya ce mishi ka tafi kawai ka samu kaza kuma wannan mutum bai kunyata Allah maza Allah sun sanar shi da kanshi ya wani akwai bayan Allah da in suka yi rantsuwa suka ce wallahi sai Allah ya abu Allah zai abu bai kuma yasa Allah ya faɗi wannan sarrafa har ya nuna Ammaru Ammaru yana zanna wanda muka faɗi ne da azu yana yana yana cikin talaka sahabba yace wa Ammaru ne yace Ammaru yana daga cikin su da su su ce wallahi yau sai Allah ya yi wa sai ku Allah ya yi wa ba akwai wai rantsu da kai ba kuma ga abin da Allah ya yi kenan abin da shi Ibrahim Hadi bai warware ko mun gabe da magana Allah mutane ne kawai jahilci musu ya bar su yin karatu kaga wannan hadisi ne ko manzo Allah ne ya ce akwai daga cikin bayan Allah wanda law aqsama ala Allah la abarra da zai rantsuwa akan Allah har ma annabi ibn ta mutum ne wanda kuma a zahiri mutane ba su dauke shi a mutumin kirki ba mina yace yarubba zai tabrai da ko aghbara ash'ata madfu'un ala al-abwab da yawa zaka samu bawa wanda yake eh eh eh mina yace da hashi zu yawa rubba zai tabrai da yawa zaka samu ma'abucin ragga biyu ma'ana wai tufan shi guda biyu kamar rigar shi da wandon shi ko kuma jabtan shi da mayahin shi tsimmoki ne ma'abutan raga biyu tufa shi ba ta kirki ba ce rufa zai tsimurai ma eh eh eh eh menene kya eh akhbara wanda yake ya kwaso kura ash'asa mai yakunan nan kai ga kura tufan shi biyu tsimma ne ga kura a jikin shi kuma ash'asa kan shi da ayaku nake marfu wani anan abuwa ne kuma abun korewa ne daga kofofi kowace kofa ya ce zama ya ce tashi daga nan ko yana ɗaya saboda ana ganin kawai kamar wani mahaukaci ba mutumin kirki ba ashe shi wani babban mutum ne a wurin Allah to annabi ce kuma amma duk da wannan abubuwan na zahiri da suke tare da shi lau aqsama ala Allah la abarra aw kama qala sallallahu alaihi yace da zai rantsuwa akan Allah yace wallahi da sai Allah ya kuntar da shi duk abin da yace wallahi Allah sai yayi kaza to Allah sai yayi shi don haka akwai bayan Allah da gaibin na Allah ne da yake babu wanda ya san shi shi ke haka ne gaskiya ne ma to amma a cikin ya san shi shi kadai kuma ai babu wanda zai ce mishi me yasa ka koya ma wani Allah ya ce kuma inna Allah ala kulli shay'in qadir to ya iya sanar da wani bayan shi kamar da awal saurin yace alim la ghaibi fala yusir ala ghaibihi ahadan sai ce amma illa man yaqda min rasul to koda kuma a cikin manzanni a ce mutum ɗaya laka ne Allah ya amince mishi ai manzan Allah ne sassan tunda ake illa man yarka wa min rasul da haka manzan Allah Allah ya ishe sanar da shi gaibi da kuma wayansu bayan Allah ma wanda Allah ya zabe su kaga sai na Umar ma mun sha ba kissar da cewa yana kan mimbari yake ba da umarni ga mayakan shi shi yana nan su suna can wani wuri shi ma wani aibi ne duk abin da yake fake wanda ba a fili ba to gaibi sunan shi ya dinga ba su arzi yana ma nan mutane kudu ba kuma sai yana ba su ɗaya sa ga makiyana sun bi ku kuyi wajen dutse kuyi kaza kuyi kaza kuyi kaza kuma ya koma ya ci gaba da zuwa shi su wannan wanda suke tare da shi ba su ganin wanda yake gani shi kuma yana ganin wanda can kuma yana ganin wanda to Allah ya samu dace mun ka karshen isa ko to alhamdulillah to kuma ayan ma dai ina ganin sai mu ce sadaqallahu azim inda mun yi wajen awa guda da minti hudu وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين alhamdulillah rabbil alamin yawa muna dai ci gaba da gode ma Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan ni'imomi waɗanda suke mabambanta wanda suke akan juna akan juna wanda Allah ya mana Allah ya mana ni'ima alhamdulillah ya gwada mana watan Ramadan tun da alfahari muna ta addu'a irin wanda annabi yake ce Allah ka riskar da mu watan Ramadan gashi ya riskar da mu tun daga farkon shi yanzu har mun zo wajen ƙarshe alhamdulillah tunda yanzu yau alhamdulillah Allah ya bamu dama mun yi azumi 27 to muna ƙara gode ma Allah alhamdulillah rabbil alamin kuma muna roƙon Allah muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah biya mana dukkan bukatun mu kuma wa ma zalika ala Allah bi aziz to nasiha ta ƙarshe wadda a yau za mu yi eh shine nasihan da muka saba yi game da sha'anin lokuta na sallah lokuta na sallah yana da muhimmanci gaskiya ga waɗanda suke almajirai da kuma malamai wanda mun ɗan karanta mun gani to mu tsoron Allah abinda muka karanta mu yi aiki da shi waɗanda su kuma ba su karanta ba har yanzu su kuma muna musu kira da babban murya su yi kokari su yi karatu don su yi aiki shi inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan Allah ya ce lalle ne sallah ita ta zamanto akan mu'minai to wani farali ne abin yi ma lokaci shi yasa kowace sallah akwai lokacin da Allah ya mata in ba lokacin da Allah ya mata ba wanda ta hanyar annabi shi sallallahu alaihi wasallam annabi ba mu labari ko ce ga lokacin ta in ba a wannan lokacin da ya faɗi ba kai sallah to ba ta yi ba musamman in ka yi ta lokacin ta bai yi ba inda yafi sauki shine ka yi ta lokacin ta ya fice shi wannan kayi laifi babba amma Allah zai fashe ta shi yasa a wani wuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutumin da zai sallah ko da da sa'a guda ne lokacin ta bai yi ba to gwanda wanda ya bar wannan sallar da yi ta ba sai bayan shekara guda au kama kala sallar sallar kadiba fa ka gani irin yadda sharar gwanda mutumin da lokacin sallah yayi da yi ba ya sanna har aka shekare sannan yayi ta da wanda yayi ta lokacin ta bai koda da sa'a guda ne abin da yasa mai magana akan wannan akwai waɗansu daga cikin yan uwa musulmai a nan garin da garuruwa da yawa wani abu ne wanda yake Allah ya shafe mu da shi suna ɗaukar lokaci guda musamman ma abin da ya shafi lokacin sallar la'asar in aka ɗauki sallah asuba da sallah magarba dama babu babu wanda ya sai ɗauka musu lokaci guda tunda dole magarba shi rana ta faɗa za kuma an san cewa alfijir sai ya keto sannan za a yi sallan asuba sannan kuma ita isha'i ita ma suna tare da magarba tunda an san an ɗauki mudda da za a ɗauka kamar awa guda bayan magarba sannan a yi ta shi yasa wannan ukun ba su cika samun matsala wajen lokaci da isha'i da magarba da sallah asuba inda matsalar take wajen azzahar da la'asar musamman ma wajen la'asar ita azzahar Allah da yake shi Allah ya kawo nufi galibi lokacin da koda shi ne ma ɗayan ake ɗauka musamman kamar karfe biyun nan wanda yawanci garuruwa ake yin shi galibi zaka ga ana samun koda a lokacin sahin ne da lokacin zahin lokacin nata yayi sai dai zaman to a lokacin an jinkirta ta kware ma da an yi ta tun kafin nan ma to shi jinkirin bai da matsala kamar abin bauta ta amma duk da wannan ita ma kamata a ce a dinga canza mata lokaci ta yadda za a yi ta daidai lokacin da ya dace da ita a wannan lokacin ita ma a zaure amma wanda aka fi samun matsala to babu kamar la'as akwai mutanen da sun ɗauki cewa su kawai karhe hudu da minti eh karhe hudu ba minti goma kenan uku da hamsin kawai su shine lokacin kiran sallar la'asar kenan akai akwai wanda har anan garin wanda sun ɗauki cewa su karhe uku da minti arba'in shine lokacin yin kiran la'asar kinsu ko zayi ko sanyi ko rani ko damuna haba jama'a yanzu a nan mun yi makan ma'adalci bai yiwa kai da kanka ka sani yanzu lokacin da ake yin sallar asuba ko wani abu lokacin zahiri lokacin sahi ba ɗaya bane haka lokacin isha'i haka lokacin magarba to me yasa shi na la'asar zai zama to kullum lokaci guda da haka ya kamata kowace sallah musan lokacin ta amina na a shimfiɗe a cikin littattafai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ta kan hanyar hadisosi da yawa suna nan cikin karatun mu kwanaki da muka dinga yin halin misali mun sha kawo hadisai wanda suke karfafa abinda masu ilimin suko suka wani amma mu yanzu abin ya zo mana a sauƙaƙe irin na alan kosu aka ce alan kosu ga kwai yace a ba a dahe ko to mu a dahe aka ba mu a dahe a ba har ma a tabne kawai haɗa ne zan wallahi littattafan suko nan in muka ɗauke su ko yana na a sauƙaƙe za ka ga in ka karanta su in ka diba hadisan kuma ka gani ba su bambanta ba ba su saba ko ni gane da su ba don haka sallah asuba in ba alfijir wanda yake na gaskiya ya ce to ba lokacin ka bai yi ba manzo Allah da kanshi yana ce akwai alfijir na gaskiya akwai kuma alfijir wanda yake mai ƙarya har yace wannan mai gaskiya shine wanda yake halatta ayi sallah amma yake haramta a ci abinci saboda in ya fito bai wa a ci gaba da sa shi kuma wancan alfijir wanda yake kazibi shine yake haramta yin sallah tunda har yanzu lokacin sallah bai ba amma yana halatta a ci abinci tunda har yanzu alfijir bai keto ba alfijir ne wanda yake kadi shi ne wanda za a gan shi wani gimshiki ne na haske sai fito kuma a yi zaton kaman lokaci ya ashe lokaci bai ba amma shi alfijir sadiki manzo Allah su sun har har sai da nuna da hannun shi ya ninke hannun shi haka guda biyu yace shi in ya fito in dai sadikin ne wani haske ne yake fitowa a gabas amma gaba ɗaya yake ninke ma'ana tun daga dama har zuwa hagu sai ta sama sama sama yana ta yi wanda in aka jima shine har ya zuwa fitowar rana rana zata fito to wannan shine asiri wanda yake sale amma ba a ga haske kau ba a wuri guda komai yawan shi wannan kafiri shi gaba ɗaya ne ke fitowa kuma yana ɗan ɗauka tun daga dama har ya zuwa ma'ana tun daga arewa har ya zuwa gusu a sha in ka kalli gabas kenan tun daga arewa har ya zuwa gusu ga nan gaba ɗaya haske yana tafowa to wannan in ba shi ne samu lokacin asuba ne ba haka kuma sallar azhar ita kuma in ba rana ta gushe ba kuma aka hudda zillul zawal to lokacin azhar bai ba rana da ta fito tana zuwa haka zo tsaka ya zama duk inda babu inuwa ko guda sai ta fara karkata ta fara yin inuwa ta fara fitowa wanda shi ake ma zawal amma ba a yin gauga sai an samu zillul zawal gabanin lokacin na ta yi ita azhar ke kuma duka sauran lokutan da zai biyo ba su ma an aka faɗa abin da ya kamata a yi sai an ƙara da wannan zillul zawal kenan wanda daga cikin malamai akwai wanda sun ce shine akalla zai kai kamar tsawon inuwa ya kai tsawon kamar girman yatsarka babba ta kan to an yi dai maganganu da yawa kawai Allahu a'lam to kenan ranar na in ta bushe akalla aka samu zillu zawar kenan shine lokacin azhar kuma koda wannan ya samu a lokacin zahiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni mu cewa mu sanya yadda sallah a lokacin zahiri sallah azhar abridu bi salatikum fa inna shiddata al-harr min fayhi jahannama aw kama qala sallallahu alaihi annabi ce ku sanya yadda sallan az-zuhr ma'ana a lokacin zahi ko da lokacin na tayi annabi ce mu sanya yadda ita kar a yi ta cikin zahin wannan saboda tsananin zahirin da kuke shi na lokacin zahi yana daga hucin wutar jahannama to bai kamata ba a wannan lokacin kina ayi sallah amma dai wannan shine lokacin nata wannan zawar kina to in wannan bai ga lokacin ta bai ba kenan ba san san lokaci bane ko na baka ce ni na sa karfe 3 da minti kaza shine kullun ina tafiya sannan la'asar wanda muke magana a kanta wanda ce ita aka fi samun matsalai ita kuma sai ya zamanto inuwan kowane abu kowane abu ko mutum ne ko ice ne ko katanga ne ko salula ne ko littafi da shi da inuwan tashi tsawon su ya zo guda sannan kuma a ƙara da wancan zillin zawalikin da muka faɗi sannan ne lokacin la'asar kenan in kana so ka iya kwatanta ko da tsawonka in kana iya gane da tsawonka ko kuma da wani abu ko da littafi ne ma za ka ɗauka ka mishi tsaye misali haka sai ka ga inuwar shi ta tafi ga inuwar shi nan sai ka samu kai alama bakin inda inuwar ta tsaya yanzu kuma sai ka sabke littafin ko takalmin ka ko salula ko wani abu in ka aje shi in ka gani tsawon ta ya kai wannan inuwar ko kuma inuwar ma har ta huce shi to yanzu wannan shine lokacin la'asari sannan kuma daga nan sai ka ƙara wannan kamar tsawon yatsanka ta kafa babba to yanzu in ka samu wannan daga nan abin da ya sama shine lokacin la'asari in baka samu ba haka in kai sallar la'asar kin ka la'asar ba sai ba kuma da yawa musamman a lokacin zafi masu yin irin na karye uku da minti arba'in kin wannan wallahi wannan lokacin bai kai ba duk galibin watanni da yawa la'asar kinsa da suke lokaci bai yi ba shi mutum ne ne riba a cikin shi dinga ibada da batta da kyau ko dai Allah ya ki amsar ta ko kuma an ma Allah ya amshe ta kawai dan lutufin shi amma bai yi ta ba yadda Allah yake so ai bai zama bawan kirki ba bawa na kirki ya kamata ya so abinda Allah yake so kuma ya ki abinda Allah yake don haka ya kamata masu sa lokacin nan guda kullum a shi ne suke kira musamman ma suna gaggauta inda jinkirtawa ne sai misali a ce sun ɗauki lokaci wanda yake ya yi jinkiri wanda a kowane lokaci ma aka yi shi ya yi to wannan ai da sauri dan akwai da yawa da zaka ga su basu asar sai karfe biyu da rabi akwai wanda basu la'asar sai karfe hudu da rabi to yanzu wannan in aka ce su sun ɗauki lokaci guda kullum suna yi su matsalar su kawai tana yawa akwai lokacin da sun jinkirta ta kwarai ma amma dai ala ayi halin ko da yaushe za su yi ta a cikin lokaci to sun yi dama dama akan wannan wanda shi ya gaggauta tunda shi matsalar shi akwai lokacin da zai sallama lokacin ta bai ba kuma wannan matsala sannan kuma ita magariba kamar da muka faɗi sai rana ta fara kaskon rarin ya fada ya fake gaba ɗaya ba a gani shi sannan lokacin magariba ba a ce bai hezu ya su kamar yadda aka ba labari cewa wanda ke cewa mun kasance muna yin sallar magariba wani daga cikin mai kefa ya je wa kibiyar shi kuma ana ganin kibiya har zuwa inda zata fara an yi sallar magariba kuma kaga ko inda ba a ganin haske zai wa a harba kibiya har a ganta inda zata fara dan haka ba a ce ba magariba sai gari yayi yayi duhu sannan za a yi ta in dai ranar ta fara to shikenan lokacin ta yi amma kuma ka ai garajin da za a yi ta ranar ba ta fara sannan kuma ita isha'i to ita ce lokacin da ita kuma sai akwai abin da ake mishi ashafaqul ahmar kuma suna ce mishi jabhannar ma'ana dan jazilan nan da yake saura bayan rana ta fada shine ashaqul ahmar to in ba shi bai bace lokacin isha'i da yi ba shi ma akwai wanda suna yin garaje daga ayi magarba sai ka gani minti 30 minti 40 sai a fara yin kira wasu sun dauki cewa kawai da magariba da al'asar kamar ya da kanwa ne eh da, da magariba da isha'i saboda haka in suka huto lokaci guda ba su su koma gida sai su ko kuma a mazaunin su ba su tashi sai su a'a ya kamata kusan kowace lokaci kowace sallah zaman kanta take duk da cewa suna kama ana kai musu isha'a ne wa'ancan kuma zuhra ne amma dai isha'i in ba wannan ashafaqul ahmar kin bai bace to lokacin ta bai ba shi yasa malamai suke dan yin hasashe suna cewa kamar awa guda akalla tsakanin magarba da isha'i a samu awa guda wanda shine an gauga da yawa zaka gani kamar da na sha bada labari kasashen laraba awa ɗaya da rabi har awa biyu suna yi bayan isha'i mutum kana iya kai barcin ka ba har kai wani aiki bayan magarba nake ta gabanin aiki shayi to mu ko da ban kai awa ɗaya da rabin ko ko awa biyu aƙalla dai awa guda ya kamata mu yi ta bayan an yi magarba sannan mu yi shayi wallahu a'lam dan yi salati goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam musalli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi
No.
karanta kul wallahu uku da bismillah da salatul fatih uku hadiya ga mahaifanmu da mara ganya musulmi Allah sada musu karanta alamar shahada idza jaa Allah ya biya bukatun Allah ya cika mahaifan mu Allah ya kyauta karshen mu Allah ya kiyaye mai kiyaye imanin mu Allah ya ba mu arziki mai albarka Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah ya datar da mu zuwa abin da yake so kuma yake yarda da shi na al'ummar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kasan mu Niger Allah ya kiyaye mana ita daga dukkan sharri Allah ya ba mu zaman lafiya wannan fitintunu na addini dan tashin hankali na kasan mu da dukkan kasashen musulmi Allah ka mana magani shi dan daraja Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma masu bukatu na daban-daban masu neman aiki da masu neman aure da masu neman matsayi da dukkan wanda suke da wani bukata Allah ya ba su Allah ya albarka a ciki kuma Allah ya kiyaye duk abin da ake jin tsoro dan daraja Annabi sallallahu alaihi wasallam alam nashrah da idza jaa bismillah إذا فرغت من بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا كان فاتحة للصلاة الفاتح الله أمسى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا في الحق الحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صراطا تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم صجر الدنيا في أعيننا وعزم جلالك في قلوبنا ووفقنا لمرضاتك وأمتنا على دينك وطاعتك يا الله اللهم أنت بحاجاتنا عليما وعلى قضائها قدير فمن علينا بقضائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يا مرجع